نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين بيرقى وتر ربيع الأول يرمى زن الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul marab min adillatil ahkam yau za mu tashi babul adahi haka ne ko baban da yake bayanin hukunce-hukuncen layya al-adahi jam'i ne na udhiya al-udhiya guda ɗaya kenan al'adahi kuma layyoyi da yawa dabbobin da ake yankawa na layye kenan ko kuma nam aya wannan ai wancan ba ba cikin tsarin karatu ne maimaita karatu ne mai zuwa can da ma kaman yawa buri ne daidai da amma yanzu kuma cikin karatu sai a ƙara maimaitawa ai kari ba yakin daɗi ko ko na mari ne a wannan babi zai magana ne dangane da wato layya hukuncinta da kuma irin dabbobin da ake yankawa da yadda ake yankan da lokacin da ake yanka din da shekarun dabbobin da za a yi layya da su da irin dabbobin da za a layya da su wannan babu zai karantar da mu an anas ibn malik radiyallahu anhu malam yace an karba hadisi daga anas dan malik yardan Allah ta gara tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi jira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi kana yudhi ya kasance yana yin layya bi kabshaini da raguna guda biyu alkabshi shine rago wanda hakori suka fara hito mai shi yake ce ma wanda hakori ma dai suka hito mai yake ce ma kabshi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya ko yana yin layya dama yana yi kenan kana yudahi da raguna guda biyu amlahaini waɗanda suke masu fari da baki muna ganewa ko wasu kuma suka ce tsantsan fari shi yake ce mami yawwa wasu kuma suka ce wanda a cikin shi akwai fari akwai baki mai fari da baki wasu suka ce ma mai ja da fari muna ganewa ko to shi ake ce ma'amlahaini aqranaini masu kahoni guda biyu kana ragunan dukkan suna da kahoni wa yusammi kuma ya kasance yana faɗin sunan Allah wurin yanka su wa yukabbiru kuma yana yin kabbara wurin yanka su wa yadha rijlahu kuma yana ɗora ƙafashi ala sifahihima a bisa gefensu ba na gefen kumcinsu yana aza ƙafashi samansu saboda ya danne su samu su tabbata su tsaya a yanke su ba tare da don ba ba a yanke ta ba a rike ta ba ba a taushe ta ba in ta yi wuncila dole ka sake ta saboda tsananin zahin yanka amma an ka taushe shi kenan da yadda take dai wancila wancila ba za ta tashi ba to haka manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi wa fi lafzin a cikin wani lafazi zabahahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka waɗannan raguna din guda biyu fi yadihi da hannun shi wa fi lafzin a cikin wani lafazi saminai ne raguna ne ƙosassu masu ƙiba kuma masu mai wali abi awana riwayan abu awana kuma bi sahihi a cikin sahihin shi saminai ne wannan ba ku da shi ko a cikin riwayan ah, abu awana saminai ne masu kuɗi da yawa masu daraja shi ne saminai ne masu kuɗi da yawa ba ku da shi ko kuna da shi yawwa wa fi lafzin li muslim idan ka sa sa'un to ya zamanto mai kudi da yawa mai daraja idan ka sa sinun to mai kiba mai mai wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahi wallahu akbar yana faɗin haka ya yi bismillah kuma ya kabbara kamar yadda can ma aka ci yusammi wa yukabbiru ko waɗannan riwayoyin guda kusan hudu ko biyar da malam ya kawo dukkansu suna mana bayanin hukuncin dabban layya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka wannan dabba ta layya saboda haka daga cikin abinda waɗannan hadisi suke nuna mun cewa ana son yin layya da rago mai kahoni saboda wannan hadisi kuma mu da magalibin ragunan mu ma ai kaga da waya a samu rago bai da kahoni na mu galibin ragunan mu duk kahoni gare su ko murda murda kahoni duk sun tashi haka ko ba haka bane to mustahabi ne ba wai in rago ba ya da sai a yi dama Allah bai mai su ba kaga duk sai a yi laye da shi amma in akwai kamar mu yanzu larabawa yanzu sudan da waya ka ga rago da da kahoni su kuma bambancin su da muke sai ka in ka ce ka kirga rago 100 baka ga mai kaho ba duk ba su da shi ga su da gashi da gus da gus in ka zo sai ka sa hannunka can kasa ka lalaba mace ce ko namiji ba su da bambanci yawan mutum ya saura ko garibin tinki ya ce sau ba ka huni to saboda haka in san samu ne a yi layyada rago mai kahoni amma mara kahonin ma ya halitta yi da shi wanda asali ba ya da kahoni ba wai karewa suka yi babu su ragon da kuma kahonin shi ya kare shi malamai sun yi sabani wurin ana iya layi da shi ko ba a yi yawancin malamai mafi yawa sun ce ya halitta yi layi da shi kawanin shi ya kare amma in san samu ne ka je ka musanya ya ka canza shi da wani akwai hali in kuma dama da kyar ka same shi to shi kenan amin muna ganewa ko Da wannan- wa- waɗannan hadisai duk suna karantar da mu wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yin layya da raguna guda biyu in san samu ne shi ma mutum ya yi layya da mi ashe ba da guda yake ba ko ba da bi kada yake ba ba da uku ba gwargwadon halin mutum in kana da hali sai ka yanka guda goma ka yi layya da su ba hana ba ba kayyade maka ba sa'annan kuma a hadisi yana karantar da mu cewa mai yin layya shi ke yanka abin shi in sa samu ne ba dole ba ne in ka iya yanka kai kamata ka yanka in kuma kana ganin akwai wani wanda ya fi ka dacewa ya fi ka iya yanka ba sai ka bashi da kana ganin saboda ko malami ne ko wani abu da ya kama da wannan ba sai ka bar mashi ko kuma kana ganin kai ba ka da wannan lokacin ko kuma dama ko da kuka tashi akwai mai maku yanka shi kenan sai zo ya ta yanka maku su amma dai in son samu ne haka mai risala shi ma ya faɗi wal yali rajulu zabihata ubhiyati mutum ya kula ya ɗauki nauyi ya shiga gaba ya yanka dabba shi da zai da ita amma duka ba dole ba ne in ka yi daidai ne in ma ba ka yi ba ka ba wani yanka duka ɗaya ne ka abin ya kawo wani tashin hankali ko faɗa da abin bai kai haka nan ba Allah ya sa mu dace وله من حديث عائشة رضي الله عنها كما إمام مسلم هنا ده رواية ده حديث عائشة الله يقال متى يردا تتي أمر بكبش أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم ياي أمرني da kawo mai rago wanda yake da kahoni ya ƙwa'u fi sawadin yana takawa a cikin baki ana ƙawahuwan shi bakake ne cikinsu yake takawa tsawon shi bakake ne wa ya buruku fi sawadin kuma yana kwantawa a cikin baki mana cikin shi baki ne wa yanzuru fi sawadin kuma yana kallo cikin baki mana gefen idanun shi mai kwalli ne ko in ji bahaushe kuma shi wani mai kwalli wa utiya bihi sai aka zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ragon li yudhiya bihi domin ya yi layya da shi. Faƙwale da sai Aisha ta ce ma, sai manzala ya ce ma Aisha, radiyallahu ana, ya Aisha, ya ki Aisha, alummi almudiya ki kawo wuka. Kun maƙala sa'ad nan ya ce, in kin ɗauko wuka ɗin ishiziha ki koɗa ta bi hajarin da dutse. Ki koɗa ta ta yi kaifi, ba fa'alat sai ta yi. ثم أخذها سأن مزال يكربو كي وأخذه كما كام الأقوام فأضجعه سيكاد الأقوام muna ganewa ko hadisi yana karantar da mu ana yin yanka ne da wuka in san samu shi yahi saboda shine yankan da baya da wahala ba zai wahalar da dabba ba kuma bai kamata a yanka dabba ba ba tare da an tabbatar da kaihin wukan ba sai an tabbatar saboda kan a halar da dabba ai ta gagarawa ai ta gagarawa dabba na ta bulce ana ta buga wurin yaƙi yankawa a ƙarshe kayan a kodo tana iya mutuwa to shi yasa ake so a tabbatar da cewa an kodo ka ta yi ƙarfi a taba ji kaɗan yanki kanka ka gani to ta yi ƙarfi sa'an nan kuma hadisi yana nuna manzala sallallahu alaihi sallama saboda yadda manzala sallallahu alaihi sallam yake daukar rayuwa ba wani abu ba da kanshi ya kama ragon sallallahu alaihi wasallama kuma da kanshi ya kada ragon kuma da kanshi ya taushe ragon an nuna babu wani wanda ya kama thumma zabahahu nan ya yanka shi na gaya mamu cewa dabbobin larabawa ba su da matsala. Dabbobi yan gardama su ne namu, da mu ma yan gardama ne. Na sha ganin mutum da kan shi kare za yanka dabba ba wani. Ba wanda ke kama, bari je yanka shi kare za ka ga ya danna dabba kawai ya yanke. Ba kawai ba ruwanta, a ta yanka ta yi shuru, abin da ya dame ta. haka za ka mutum ya saura ku daga daga karata su za a yi gida in kasa ya za ka ya kamo kunne yana ta shafin shi yana tabin shi ba wani ba magana bulala ka gara guna haka ana jan shi ana fada mai yana kiyawa ko an kama kunne yana ta tayi har gida ba za a samu matsala ba muna ragunan makattan nan washa kai kadai kana duk karin gaba ka yanka shi duk karinka kai kadai ba ka yanka raguna dole sai ya rike maka dan ba haka ba kubin da yanke ku za a yi da kai da ragon da yanka za ku sha wallahi wata wancila yana iya sawo ka ta yanke ta to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya kada ragon wannan kuma yana nuna mu cewa ashe ba a yanka rago daga tsayi da wanda yanka rago daga tsaye bai daidai ba malamai sun yi jima'i akan cewa ba a yanka rago daga tsaye sannan kuma ba a yanka rago ko tinkiya ko akuya daga durkushe sai dai mi sai dai a kwance a kwantar da shi a yanka shi shine daidai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi thumma zabahahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yanka shi thumma qala sannan wurin yanka sai ce bismillah ina yanka da sunan Allah shine karatun yanka bismillah ina yanka ragona ko tinkiyata ko akoyata ko dan bunsuruna da sunan Allah shikenan kawai in ka so ka kara wallahu akbar bismillah kawai ta yi saboda Allah ta'ala ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi ku ci abin da aka faɗi sunan Allah a gare shi shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace Allahumma taqabbal min Muhammadin ya Allah ka karba daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bada sunan shi bai ce min nabiyika ba ko min rasulika ba ko min habibika ba ko min mustafaka ba ko wani abu ba duk bai faɗi matsayin shi ba sai ya faɗi su- sunan shi sau da yadda manzala sallallahu alaihi wasallama bai ɗauki duniya wani abu ba wa ali muhammadin kuma Allah wannan rago da na yanka ka karbe shi daga iyalin Muhammad ma'ana wannan rago ne da na yanka ni da ƴan gidana yadda ka karba gare ni su ma karba gare su wa min ummati muhammadin kuma Allah ka karba daga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma dhaha bihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya layya da shi Allah ya samu dace. Da haka hadisi yana karantar da mu son addu'a a lokacin da ka yanka dabba ka talayya ana so ka yi mi? Ana so ka yi addu'a ka ce Allah ka karɓa gare ni. Kuma Allah ka karɓa ga iyalaina, ma'ana da ni da iyalaina muka yi wannan layya Allah ka karɓa mana. Muna ganewa ko? To abin da hadisi yake karantar da mu kenan. kuma dai ibada ana so in ka yi ta ka roki Allah ka raga hannuwanka ko kuma ka faɗi da bakinka ka ce Allah subhanahu wataala ya karba kamar yadda Allah ya ba mu labari game da Annabi Ibrahim da dan shi Annabi Isma'ila lokacin da wa idh yarfu Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lokacin da Annabi Ibrahim da dan shi Annabi Isma'ila suke dago shika-shikan ginin ɗakin Allah sai suke cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba gare mu to ana so dai ibada in kai ka roki Allah subhanahu wataala ya karba maka wannan ibada ya karbe ta gare ka Allah ya sa mu dace wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah kira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce, Man kana lahu sa'atun, duk wanda ya kasance yana da wadata, yana da isasshen kuɗi, yana da yalwa a lokacin layya, walam yudhi sai bai yanka dabban layya ba, fala yaqrabanna musallana kada ya zo masallacinmu, kada ya kusanci hilin idonmu. Ya zaman shi gida. Rawahu Ahmad. Imam Ahmad ya rawaito shi Ibn Majah da Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim Imam al-Hakim ya inganta shi wa rajjaha al-a'immatu ghayruhu sauran al'umman da ba shi ba suka rinjayar ay ghayr al-Hakim waqfahu suka ji hadisi ne mauqufi wannan hadisi da shi wasu malamai suke kawo hujja akan cewa wajibi ne a ilayya ga wanda yake da wadata saboda ba ana shi kusantar masallacin idi ba sai saboda ya bar abin da yake abin da yake wajibi gare shi ko an ce duk wanda yake da wadata bai yi layya ba kai ya kusanci hilin idin mana kai ya zo masallacin idi saboda mi saboda ya bar wajibi inda bai bar wajibi an ce kai ya zo sallah ana koran mutum daga masallaci kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba fa'ida babu wani amfani a cikin sallar da za a yi zuwa yi saboda ya bar wajibi muna ganewa ko waɗanda suke cewa layya wajibi ce to dalilin su ɗaya daga cikin dalilan su kenan kuma saboda Allah ta'ala ya ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah saboda Allah mahaliccinka kuma kai layya saboda Allah kaga nan ma umarni ya kaba da ku sa'annan kuma akwai hadisi da aka ruwaito wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ce ala ali kulli baitin fi kulli amin udhiya layya tana zama wajibi akan mutanen kowane gida duk shekara akan su akwai layya kaga wannan ma yana nuna ni yawa yana nuni akan wajibci amma dai duk cikin malamai babu wanda ya ce layya wajibi ce sai Abu Hanifa shi kada ya tafi akan cewa layya wajibi ce duk malamai sun tafi akan cewa layya ba wajibi bace sunna ce wadda take mai karfi da in kai zaka samu lada a in baka yi ba kuma ka bar samu wannan dimbin ladan mai yawa wasu kuma malamai suka ce a sunna ce mai karfi kawai saboda wato hadisin manzalan sallallahu alaihi wasallam da ummu salama tarwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dakhalatil ashru idan goma na dhulhijja suka shigo wa arada ahadukum dayan ku yayi nihi yayi nihi kaga ya so kenan in bai so ba kenan ya nuna babu laifi idan goma na watan dhulhijja suka shigo dayan ku ya so an yi dhahiya yayi layya fala ya'khudh min sharihi wala basharihi shay'an kada ya taba komai na gashin shi ko fata jikin shi Imam Shafi ya ce, To, tun da aka ce wa arada yana yin nuni akan cewa ba wajibi ba ce kenan. Inda wajibi ce da an ce, Idan goma na Dulhijja suka shigo, to kai layya. To, sai aka ce wa arada ahadukum ɗayanku yana so ya yi layya. Walabai suka ce, Wannan ɗayanku yana so ya yi layya ɗin nan. To, dalili ne da yake kaudar da hukuncin layya daga wanda yake tunanin wajabci zuwa ga cewa sunna ce mai ƙarfi kawai. muna fahimta ko sa'annan kuma akwai hadisin da Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi daga hadisin Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an umarce ni da ainihi layya ranar layya kuma an sanya mani wannan ranar ranar Idi ce Allah ya sanya ta Idi ce ga wannan al'umma ta wa sai mutum ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama to in ban samu abin da za na layya da shi ba sai ainihi ya akwai a karama ina iya layya da ita sai manzala ya ce a kai layya da ita kaga wannan ya nuna shi ma da wajibi ne koya ne sai a ce yayi ko ba haka ba wani hadisi ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku wajibi ne a kaina ko kuma mustahabbi ne gare ku cikinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi layya kaga ya nuna layya wajibi ce gare shi amma mu gare mu yawa mustahabi ne wani wuri manzo Allah ya ce kutiba alayya an-nahru wa lam yuktab alaykum an wajabta muku yin layya an wajabta mani yin layya ku ba wajabta muku ba kaga karara manzo Allah ya faɗa muna ganewa ko wani wuri ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi layya duk daga cikin dalilan da suke nuna sunna ce mai ƙarfi ba wajibi bace manzo Allah ya ce bismillah wallahu akbar allahumma anni wa allam wa amman lam yudhi min ummati Allah ka karba gare ni kuma ka karba ga dukkan wanda bai samu yayi yaba daga cikin al'ummata kuma ayyukan sahabbai ma suna yin nuni akan wato rashin wajibci din an rawaito ayyukan sahabbai da yawa an rawaito sayyidina abubakar da sayyidina umar ba su yin layyama wani lokaci dan tsoron kan mutane su yi koyi da su saboda su shugabanni ne bayan manzala ya wuce sai su bari yin layya saboda ka yi koyi da su a doki abin wajibi ne kawai sai su bari wani lokaci abdullahi dan abbas in ranar layya ta zo sai ya ce a ji a sau mai nama zai ba da dirami bai je zai sau man ɗanyen nama shi ne za a yanka wa suya ce ka gaya ma mutane na yi layya amma da nama ba rago na yanka duk suna yi ne don su nuna mutane cewa ba dole ba ne sunna ce ba wajibi ba ne haka aka rawaito bilal ladanin manzalar sallacin ranar layya ya to da zakaran shi ya ya ce shi da zakara ma za yi tsara riwayoyi da yawa an rawaito daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sunna ce amma daidai waɗannan abubuwan duk yadda suka ɗauki abin sunna na manzan Allah ya hina su amma dai su suna gwada ma cewa ba wa dole ba ne to amma mi kai na manzan Allah bai ba da shi manzan Allah bai bari ba kai dan me za ka bari amma abinda dai ake so a gwada ma ba dole ba ne ta yadda in wani bai baka zangi kallon shi mutunan banza mutunan wuhi ya bar abinda Allah ta'ala ya farlanta shi kawai shi ne amma dai ka yi yayi inda Allah ya wadata ka in baka yi laifin mai amfanin wadata ka kai ko su kare ke gare ka ma wurin ka yi layyar ka samu lada ka yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai yayi ko Allah ya samu dace wa an jundub ibn sufyan radiyallahu anhu an karbo daga jundub dan sufyana wanda ake ce ma abu abdullahi albajali al'alƙami al'ahmusi da garin kufa yake sa'annan ya tashi ya koma garin basra sa'annan ya ta daga basra ya mutu a cikin tashin hankalin da ya samu musulmi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara saba'in wata fitina da aka yi bayanta da shekaru kuɗa Allah mai cikawa sahabi ne Allah ya kara mashi yarda wala ya ce shahidul adha ya ce na halarci layya ma rasulillahi sallallahu alaihi sallama al'adha shi ne ranar layya na halarci ranar layya shi yasa ake cewa idul adha idul layya waccan kuma ce idul fitri idin shan ruwan azumi ko kuma kamar yadda ba shi ke cewa karamar sallah shi ke to shahidul adha na halarci ranar idi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah falamma qada salatahu yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallar shi nazara sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dibi ila ghanamin ya zuwa wata tinkiya ko akuya ko rago قد ذبحت an yanke ta فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man dhabaha qabla salati duk wanda ya yanka lai shi gabanin ayi sallar idi to bata yi ba bal yadhbah shatan makanaha to ya yanka wata akuya a maimakin ta ita wannan sai ta zama karin nama ne ran sallah amma ba lai bace duk wanda ya yanka kayan ayi sallah wa man lam yakun dhabaha wanda bai kasance ba ya yanka kuma falyadbah to yaje yanka alasmillahi da sunan Allah subhanahu wataala muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi yana karantar da mu wato cewa lalle lokacin da ake yanka layya lokacin da ake yanka dabban layya shine bayan sallar idi idan aka yanka gabanin sallar idi bata yi ba muna ganewa ko kuma abinda ake ni da sallah sallar shi bai layyadin sai bayan yayi sallah muna ganewa ko in garin sa ana sallah in garin sa ana sallah idi to shi ma sai yayi kai ya ce ban je ba ina nan gida ina ga mutane suna dawo bare in yanka yayi laifi saboda bai je masallaci ba muna ganewa ko wasu ko malamai suka ce a sallar da ake nufi sallar liman sai bayan liman ya sallame sallah bana sai liman ya kare sallah da liman ya sallama sallah shike wasu ma suka kara suka ce sai ya yanka zaka kenan in liman ya kare sallah sai ka kara lokaci in an ce tara za a yin sallah to sai ka sa tara da sha biyar ko da ishirin sa'annan har hudu ba ya kare ya yanka dabba shi ko wasu suka ce sai liman ya yanka tashi inda galibi limamai suna zuwa da ragunan su ne filin idi ko to sai suka kara imam malik shi ya kara wannan ya ce har sai liman ya yanka da ka gabanin sallar liman da hudubar liman da yankan liman bai halitta ba kai ka yanka ina a takaice in tara aka ce za a sallah sai ka bari tara da rabi sai ka yanka sa'an nan me sa'an nan ka tabbata liman ya kare sallah ya kare yankan shi an doki ma dabbar shi an samu cikin mota in kuma liman baya da mota an dokan mai bisa moto an tafi da shi ya danganci abu amma dai da waya ce liman bai samu motar da za a yi sarabo ba a ce liman an doki motar shi bisa bisa moto an ji kunya musulmi sun ji koya ta taron ku ce ku- ko- kowa doki mota shi ya tsaye shi ragon lima yana yana busa moto yana tsana ta to da wuya a samu haka nan dai. muna ganewa ko A dalilin da ya sa su imam malik suka ce ana lura da yankan liman hadisin da imam tahawi ya rawaito daga hadisin jabir da abdullahi allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ranar layya a madina sauran su mutane suka taho suka yanka dabbobin suka yi tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka sai manzo Allah ya umarce sai ce ku sake bata yi ba me yasa saboda sun yi tunanin manzo Allah ya yanka layyan shi ashe bai yanka ba sai manzo Allah ya ce to tunda ban yanka ba sai kun sake wani to shine dalilin da yake nuna cewa idan kai yanka gabanin liman to yankan ka bai yi ba sai ka jira sai ka jira ainihin liman ya yanka amma dai wasu malamai suna cewa wannan musabi ne in san samu ne ka jira liman sai ya yanka ka jira yankan liman sai ka yanka bayan shi ba wai dole bane wallahu ta'ala alam to akwai mutanen da su kuma ba su da sallah to da garuruwan su sun yi nisa da birni ba su samun sallar idi to shine aka ce sai su yi hasashen mutanen da suka yi kusa da su yaushe suke yin sallah sai su yanka dabbobinsu tunda su idi bata kama su ba sun yi nisa da mutane ba kuma zanguna ne suke zanne cikin su baro wannan zangunan su je wurin idi akwai nisa akwai wahala to saboda haka an dauke musu sai su deba in suna da agogo ko kuma in sun san yanayi to lokacin da hantsi yake yin tsanani kwarai a lokacin nan kenan rana ta yi zahi to da an kare sallah mu ne nan ma muke daukar sallar idi da lokaci mai yawa laraba karhe takwas duka an kare sallar idi takwas na sahi sau da su su ba su da ba su da matsalar sa kaya kayan su da warare ne kawai wani ma za ka daga masallaci asuba kawai sai ya wuce masa sai ya wuce idi ba ya komawa gida da liman da mawadatan da talaka duk ba ka bambanta su ranar idi duk farare da wari tas kayan su iri ɗaya ne in ka ga ado da kwalliya yan ƙananan yara ne yan mata su ne ake mu ado da kwalliya za ka ganin su da kaya kala kala amma dai manyan mutane har yara matasa ma samari duk wuraren kaya ke samu su mun sha yin sallah karhe takwas da minti sha biyar an kare idi gaskiya mu kaman mun yi su mun yi su daukan idi da muhimmanci haka su suna dauka kawai amma dai mu ba za ga mutum kajan kajan wa kawai yadda sun yi guri kan kamar an tono shi daga rami kawai ya zo idi mu kuma ba mu yarda kuma mu da wadata shi da kuma bai damu ba a ruwansu zai sa sabuwar riga fara kawai amma za ga jikin shi da ya wani hurin wurin muku na kaga sai ka shafa mai ka- ka yi tas ka yi kwali sa sannan ka taimaka masallaci Allah ya samu dace sauran lokaci kuma malam. ba goma ake kira da haka ke da wannan hadisi yana karantar da mu cewa a ga lokacin da ake yanka na layya shine bayan an kare sallah kuma yin son samu ne ka kara bayan an kare sallah ka yi tunanin cewa liman ya kare ina akwai makwabtan masallaci idi wanda ketarawa za su yi kawai su je masallaci kaga da sun taso to ya kamata tunda suna jin huduba su bari sai an kare huduba amma sai an kare huduba limai yake yanka sai su jira in son samu ne wannan ladabin yana da kyawu a kiyaye shi وعن البراء بن عازب رضي الله عنه an karba hadisi daga barawa dan azumi Allah ya kara masa yarda yace qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye a cikin mu fa qala sai yace arba'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabbobi guda hudu la tajuzu fi dhahaya basalitta ba a wurin layya ba ba a yin layya da su ta farko al'aura mai ijiya ɗaya, albayyinu awaruha, wanda ijiyar ta dai ta bayyana cewa lallai da ido ɗaya take rayuwa. Ana in ka kalle ta za ka ba ta da kyau. Muna ganewa ko? Ijiyar guda ba ta aiki guda ke aiki. To idan tana dibin gorawa, ai dai ta ko ba ai. mai dibin guda tana da idanunta duk suna aiki lahiya su lauko sai dai tana kallace guda haka kawai daga mutum na kallon ka amma wani wuri ke kallo to ita wannan lafiya ce ana laye da ita amma wadda guda ta lalace ba ta aiki guda ke aiki ita ke ce ma al'aura mai ijiya guda ɗaya wanda albayyinu awarwa ijiyar ta guda ta bayyana to ba a laye da ita ba ta isa in ji annabi walmaridatul bayyinu maraduha da kuma marar lafiya wadda rishin lafiyar ta ita ma ta fito ga hili ta ma ta bayyana ba ta da lafiya ga ta nan sai an ranar sallah sai an dauke ta sai an daga ta in an daga sai ta koma muna ganewa ko in an daga ta sai ta koma ba ta yi tashi ko an tashi ranar sallah tana ta ta zawo ga ta nan ba ta iya ci ba ta iya sha tsaye to ba alayya da ita saboda mi saboda rishin lafiya ta hito ga hili ba ta da lafiya wal arja'ul bayyin dal'uha da kuma gurguwa wadda gurguntakar ta ta bayyana ita ma ba ai da ita saboda aibantatta ce to tunda ba ai da gurguwa wadda tana jefa kafa to wadda aka yanke makafafa ko aka yanke kwabrinta tsallo take tana tafiya ba ta da ba ta da kafan ma gaba daya ko kuma an cire mata can saman kafan nata amma tana rayuwa wannan ma ba a yi da ita idan tana da gurgunta tana jefa kafan ba a yi da ita saboda aibi ne ba ta da kyawu wal kabira da kuma tsohuwa allati wadda la tunqi ba ta da mai ba ta da bargo da ka matsa kogon tana sai kaga ta kwanta ta kai ƙasa saboda jikinta ka taba amma in tana da mai dabba in tana da mai sosai kosassa ce in ka matsa ta haka haka ko ko kallon ka ma ba ce ko ba haka ba haka mutum kosasshe in ka kama ya ka mace shi ka mace shi sai dai ta kallon ka amma mutumin da yake raman me in ka mai wata irin matsa suka je shi da Allah menene wannan bari da Allah wal kabira babba allati la tunqi wadda ba ta da mai ba ta da bargo ba ta da kitse ba a ita rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wal arba'atu da malamai guda hudu sahu tirmidhi imam tirmidhi ya ganta shi wa ibn hibbana da ibn hibbana waɗannan su ake ce ma aibubbuka bayyanannu waɗanda suke hana a yi layya da dabba muna ganewa ko aibubbuka kenan bayyanannu waɗanda suna hana ingancin layya sai dai in kayi layya da ɗaya daga cikin su ka ci nama amma baka samu ladan layya ba Allah ya samu dace to haka za a yi kiyasi da duk waɗanda suka yi kama da su ko kuma waɗanda ma nasu yayi idan aka ce ba a yi layya da mai ijiya ɗaya to makauniya fa gaba daya ai da ita to saboda tayi mai iya da muni idan aka ce ba ai da gurguwa to wadda ba ta da kawahuwa gaba daya fa guda bin duka babu su za a laida ita ba za a laida ita ba to haka sauran haifuffuka da ana dibawa a gani a wanda aka faɗi din in wani da aka samu yayi wanda manzo Allah ya faɗa muni to shi ya fi dacewa ma ake da yi da shi Allah ya sa mu dace lokaci ya yi eh ina iya ولا من جيبي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا من قال يتي كدك ينك قوة دبا سي مسنا مسنا يتي من شكرا ko kasa ga haka nan muna ganewa ko shi take ce musinna wato shi ne saniya saniya ta rakumi ta saniya ta ainihin tumaki da awaki kowa da shekarun shi akuya sai ta shekara in ba ta shekara ba alayya da ita da akuya da dan bunsuru duk sai sun shekara duk da yake wannan ba cika yin laye da su ba saboda wadatar nama da ke gare mu a sai saniya a rago rago shine mai shekara shi ma mai shekara amma ana yi da wanda yake ƙasa ga shekara wata tara wata takwas wata bakwai har zuwa wata shida da ana yi da shi saboda girman rago da girman akuya ba ɗaya bane ko ba haka ba girman tinkiya da girman akuya ba ɗaya bane su suna da girman da akuya ba ta da shi saboda haka shi ana yi tun daga wata shida abin da ya tafi da ana yi da shi sa kuma ana yi wasu suka ce shekara biyu wasu suka ce daga shekara uku abin da ya tafi raƙumi kuma ana yi daga shekara uku wasu suka ce daga shekara hudu abin da ya tafi wannan shine musinna manzo Allah ya ce la tadbahu illa musinna kada ku yanka sai musinna illa an ta'assara alaikum sai in ita musinna din ta yi wahala ba ku same ta ba fadbahu jaz'atan min ad-dhan sai ku yanka tutturna daga cikin wato daga cikin rago ko ko tinkiya rawahu muslim mana shine al- aljaza shine dan wata shidda mai wata shidda abin da ya tayi sama shi yake cin aljaza rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafi na saka in mun zo nan gaba sai mu ƙara bayanin shi insha Allah na'am na kira ku
الله أكبر الله أكبر الله assalamu alaikum assalamu Allah wanda yake tambaya ya ce wai an ce dole ne in ka yi kaɗan ka karanta alkur'ani ko surorin da ka yi a koshi dole wai sai ka san fasarai
wai an ce in ka karanta alkur'ani mai girma ko wasu surori wai dole sai ka san fasara abin da karanta ba dole ba ne amma dai dole ka sani saboda haka shi karata alkur'ani mataki-mataki ga akwai koyon karatun shi akwai koyon ma'anar shi haka manzala ya koya musu habbai kuma haka ma ne bai yawa ce ka koyi ma'ana ka- to, sai ka rasa wani za ka yi ciki a ce a koya ma ma'ana kuma a koya ma karatu so da ka mataki na farko shine ka iya karanta shi mataki na biyun ka iya karanta to kuma ko in ka yi karatu mai yawa cikin shi to sai ka dawo ka nemi fassarar shi in ka karanta shi baka san ma'anar shi ba kana da lada wurin Allah lada mai yawa ladar da Allah yake ba wanda ya san ma'anar shi kai ma ita za a baka in dai ka karanta shi daidai na'am wannan na bi tambaya ce suna da abikiya wadda take suke aiki tare to sai baban ta ya rasu wai ya halitta su je siyo taziya kuma in sun je mi za su ce ko su je gidansu su so a wa- a ce mace ce suke da service wuri guda da wata mace ita macen krista ce to sai dan uwanta ko mijinta ne ta ce ya rasu suka ce wai suna da iko su je gidan can su yi taziya Hmm.
Ah, mace ce ta ce suna aiki tare da wanda ba musulmi ba to sai dan uwa ko kuma miji ko uwa ko uba na wannan da ba musulmin ba ya rasu ko suna iya zuwa gidansu can su yi masu taziya ya halitta mu ya halitta ya masu taziya na'am yawa wannan kuma ya ce rasuwa a kai cikin da awa a ce miji ya rasu to ya bari ɗaya shi an ɗarma mata arme ko da ya rasu aka ɗarma arme to sai suka ce yanzu lokacin biki ya zo da za a wanke yarinya a kai ta gidan mijinta wai ya halitta su yi wannan s- abin ga bikin na a taro a yi abinci a ɗan yi abin da ake na a kai ta har da yake bai bai yi arba'in ba ko kuma ma ya halitta Aha.
mutum ne yake da ɗaya shi kenan sai aka aka raba mata goro ko Eh, haka yi.
kayan raban goro aka ɗaura aure Eh.
to amma ba a yi biki ba kayan a kai ga biki sai Allah ya ma uba cikawa ko kuma cikin irin ko ya yi sati uku haka ko wata guda aka ce a yi biki to wai bikin haka nan za a yi shi saboda mutuwa uban a yi shiru ba a murna ba wani shagali da za a yi ko da hadahi ko ko a yi a yi da hadahi Ba, a yi shagali a yi komi yadda ake ya riga ya rasu
gaskiya.
ya riga ya rasu ya halitta musulunci ya halitta maka auren haka Ah, ya ya halitta irin wannan murna din tunda shi ya riga ya rasu kuma an yi damuwa yawwa an yi damuwa da ya rasu an yi kuka an yi mai addu'a ba shikenan ba kira ya riga ya wuce ya wuce sai a yi hakuri ba dawowa za a yi ba kuma kuka ke yin ba dawowa za a yi ba ya rasu kuma in kuka yi murna ba kun yi murnar mutuwar shi ba ne gaskiya ne Allah.
murna ce ta zo kuma ka yi ta za ta wuce ba ka ga wasu bayan Allah ba mata su ta rasu kwana uku da rasu suka auri wata mutanen da sahabbai da tabi'ai an san kwana uku kawai an gama ya auri wata sai a ce dama murna yake Allah ya kashe na'am haka ne wannan kuwa suka ce to yanzu amma al'ada tana taka rawa wurin al'adu iri-iri ne mu al'adun mu haka suke muna da muna da rike abu haka na'am wannan kuma suka ce to da aka azumi ya kama an fara azumi da shi sai ya rasu ya wasu 'yan kwanaki to tun da ya shiga cikin ciwon har ya rasu bai samu damar ya ramka ba in suka ce ramka mai za su yi ko ko a kawai tun da bai samu lahiya ba ya rasu kawai shi ke
to mutum ne aka ware azumi da shi sai rashin laya ta kama shi yana kwance ana ta azumi waɗanda azumin makan da ake yana kwance da ana bin shi su wanda kuma ya rasu ciki daidai inda ya kai ya rasu aka kara azumi nan ba a bin shi su amma waɗanda yana kwance ana yi ana bin shi su tunda da ran shi ana jira in ya samu lahiya ya yi in bai samu lahiya ba ya ci gaba da zama haka nan ciwon ba a warkewa shine sai a mani to ha haka din masu malamai cewa suka yi kafara za a mashi a ciyar a lissafa kwanakin da ya sha yana kwanci daidai inda ya sha ana azumin ba ya iyawa sai a ciyar mai shi kenan nan masha Allah wanga kuma ya ce shi ba ɗalibi ba ne amma sai a rikarta ɗan etidiyan kenan ɗalibi don ya samu sauƙi ga sayan tike ya yi balaguro ko ya halitta aikin da ya yi bai kamata ba ya ce shi ba ɗalibi ba ne amma ya anshi kartadin ɗalibi ya tafi dai ya samu saukin sayan tike na balaguro ko ya halitta bai kamata ba yaudara ce ba a yin haka nan ba a ɗaukar sunan wani ajiya yi ce yana bara addu'a balaguro ke so yi to Allah ya kiyaye hanya Allah ba da sa'a tambaya ta ƙarshe ya ce ya ga cikin masallaci wani bican inda ungosu akwai wani wanda bai da lahiya asma gare shi to in ana sallah ko da yaushe sai ya je can bayan masallaci ya sallah ya ce wai ba komi haka da yake yi dan saboda larurar shi ta asma wai ya ce yana ganin wani mutum cikin masallacin unguwarsu ana sallah sai nesa da mutane saboda yana da ciwon huka shi waje ma yake ta saboda ba ya san iska wannan wai ba ya da laihi ba ya da laihi mana kana son kaka ga laihin shi ka kashe fankai wani ma ba fanka bugumin mutane sai ta damu yana saboda shi dan shi daukewa take kwarai gaskiya an an an tare shi haka an kuntata mai a gani saboda haka sai ya sallashe wa shi wattaqullaha masrafatu na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam wala ya tambaya ce mutum da yake da kuɗi miliyan ishirin, kuɗin zai hidda musu zakka sai ya hidda musu kimanin kuɗin miliyan arba'in. Idan kuma ta shekara ta zo idan ya samu kuɗin miliyan arba'in kuma sai ya hidda zakka a kan matsayin kuɗin miliyan sittin na zakka ko ya halitta kana.
sai to kyautatawa ce mutum ne yake da kuɗi miliyan ishirin in ya tashi zakka sai yadda zakkan miliyan arba'in kuma ba dan Allah ya kara ba dukiya albarka ta kai arba'in sai yadda ta miliyan sittin haka yake yi wa ko daidai ne daidai ne ko ba haka ba wa man tatawwa khairan wa huwa khairul la wanda ya kara alheri alheri ne gare shi ba dole bane kuma yana ganin kyautatawa ce yayi haka ma an kana da kudin da basu kai zakka ba ka yadda zakka yayi saboda kana so kai ka samu lada amma dai gaskiya yana da kokari yana da kokari Allah ya saka mai dadi na'am malam eh eh an ce a dinga yawaita sallama ya yamu yamu to mata ko ya halitta su ma su dinga yawaita sallama ko da sun ga maza su dinga musu salla- sallama ya ce an ce a yawaita sallama tsakanin musulmi to maza da maza wannan an sani to wai tsakanin mata da maza ba. su ma mata sun zaki dai sun ga maza su yi masu sallama suna iyawa suna iyawa su yi masu sallama amma su zaki sakin murya da kyau assalamu alaikum in ba haka ba malamai da yawa sun ce duk macen da da namiji na sha'awar ta haka to gaisuwa da ita fitina ne saboda haka in san samu ne dai ba laihi bane yayi amma wani abu yake jawowa saboda haka tsakanin musulmi da musulmi maza da mata ta na yin gaisuwa amma ta zaman to sananniyar gaisuwa ce ba ba gaisuwa da take dauke da hitina ko shakku ba na'am sai tambaya ta kuma malam an ce azan mace na yawan gaira ka sai ta- ko san kama take sai sai dan ya raya ma haka to san ba matsala bane in mace aure ce ma ka so mace aure Allah ya kiyaye na'am eh, sai tambaya ta kuma malam ya sallar mai aure da wanda bai da aure ya lada su take wa me bambancin sallar mai aure da mara aure akwai hadisai amma masu rauni ne sun bayyana cewa sallar mai aure ta yi ta mara aure lada amma hadisai ne masu rauni duka hadisai ne da aka ake faɗin su saboda kwaritar da mutane su yi auren kaga an kaji ko baka shirya ba kaji an ce mai aure ya yi ka ladan sallah kaga sai ka tashi sai kai amma dai asali ba wani bambanci gaskiya da da mai aure da mara aure kowa duk wanda ya sallah daidai haka Allah zai baya lada na'am na sai tambaya ta ƙarshe malam ya ce ko ya halitta mutum ya yi addu'a da hausa a cikin sujada
waya halitta mutum ya addu'a da Hausa a cikin sujada ba a yi in dai sallar farilla ce ba amma sallar nafila ana yi sallar farilla ba a yin addu'a da Hausa in baka yi addu'a da Hau- da Larabci ba sai kai ka tat- ka samu wata addu'a kamar rabbana atina fid dunya shikenan duk abin da kake so yana cikin rabbana atina fid dunya yana ba ya ishe ka ba ba sai ka yi Hausa ba to abin da kake so yana cikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ina azaban nar na'am sai tambaya ta ƙarshe malam masu bar addu'a to Allah ya biya bukatu suna da yawa kuma an rike mutane ba matsala kuma to shine dan karanta mu gani ko daya karanta daya a tashi mun kara binti uku na'am
malam ko ya halitta
to ai kamata ya ka zanki bada suna ko ya zan ki bada suna a fara karanta su na'am ko ya halitta mutum ya yi laye da ragon da aka haifi shi da marina guda.
ko ko ya halitta mutum ya laida ragon da aka haifa da mari na guda ya halitta mu Na'am. Sai wanga ana yi ma da dandakaki bari mai guda wanda an daddaki ko malamai ma sun ce irin shi ma laye laye da shi ma ta hilada Mm, ita shi. mm, dandakakke saboda bai da hitina mm.
mai imani ne na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Karanta Malaman da yake guda- tam- nan yake tambaya, waka tambaya ce da gidan rinshi. To, mahaihinsu ne ya zan babu. sai kuma ya bar duka duka mata guda hudu yan ma- yan shi ne guda hudu ne ya bari to sai dangin na suka ce ai sai an gama da wani namiji dan dan cikin dangin su a a raba gado wai ko ya halitta
ba ya da diya mata ya matan ne ya bari Guda nawa?
ya bari kuɗi ya bari sai dangin suka ce ba a raba gado su dole sai an ɗauko cikin mutum ne ya mutu ya bar diya mata guda hudu sai yan uwan shi shi mamacin suka ce wa ba za a raba gado ba sai an samu cikin dangi wani namiji a gama da yan mata na'am Mm.
wannan jahilci mata su kare Allah ta'ala ya ce wa in kanat wahidatan wala nis in mutum ya mutu ya bar diya guda daya sai a raba dukiya a ba ta rabi ta kare bai ce a samu namiji a gama ta da shi ba. sai ya gama ta da wani namiji ko to haka in su biyu ne su uku su hudu su biyar mata su kare zalla mutum ya bari to haka za a raba gado a ba su abin su kayan su in akwai wani dan uwan shi da shi ne za a raba gada akwai magada ya kusa da shi domin haka ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta ai sa'ad bin rabi matar shi da ya rasu ya bar diya mata su kada ya bari sai dan uwan shi yace shi kadai za ya kwashe duke sai sai matar shi ta rugo da gudu ta gaya ma annabi nan mun karanta dan kuma ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a a kasa dukiya takwas ita mace ta doki guda cikin takwas saboda diyanta su kuma a kasa dukiya uku a ba su kashi biyu ciki abinda ya saura shi dan uwan nashi sai ya dauka idan kaga haka yake saboda haka yawa ko wani dan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to yana da gado ciki saboda mata ne saboda ai ammi yake gare su su Mm, Allah ya samu dace
in ga kuma shi ke ina ina tambaya malam ni mutum ne mai yawan zuwa makabarta ziyara kuma ni yace shi mai mutum ne mai yawan zuwa makabarta ziyara kuma yana zuwa kabarin mahaifin shi tunda Allah ma ya yi mahaifin shi rasuwa to yanzu kuma ruwa sun shahe kabarin mahaifin nashi to yace ya zai
yace shi mutum ne mai yawan ziyarar makabarta kuma ya- din yaje sai ya ziyarci mahaifin shi to yanzu ruwa sun cika wurin ruwa sun cika makabarta ya zai ya zai a wannan ba sai ka yi tambaya ba ya za ka yi a kuri za ka yi a makabarta ta tsani ya shi kenan sai ya zangi ziyarar kabari ya zangi ziyarar makabarta ya ce baba na kuma Allah ya ji shi ba shi ne in wuri ya bushe kabarbaran shi kenan sun bace shi kenan ba akwai addu'a ba Allah ya san kowa ai duka yi addu'a ga mamata duka gaba ɗaya kuma da babanka na'am yace shi wanga mutum ne wanda ya- ya armi ne amma tsawon shekara da 20 tsawon shekara 20 ya auri mata guda biyu kuma Allah ya ba shi haihuwa ba suka rabu da ya rabu da matan suka yi aure su duka matan kuma Allah ya ba su haihuwa kuma ya sake wani armi ya kuma har yanzu kuma bai samu haihuwa ba ya dai kashe kuɗi da turai na dai na dai yana bara da addu'a da ƴan uwa musulmi kuma yana ina cikin ina damuwa bisa kan haka shine ne yake abu
to Allah ya ba shi amin yana neman haihuwa yana aure yana aure yana saki ba ba ya haihuwa amma matan din ya sake su sai su haihu wani wuri mai yiwa shine ba ya haihuwa ko kuma Allah bai kawo mai lokacin haihuwa kwarai ko mutum ta zanna gidan miji ba a haihuwa ko aka gaya mata ma ke ta goma ce ba a haihuwa sosai tana da injin ta ce a ba ta da kai saboda larura ce kenan bai kamata ya rike ta bayan ita tana haihuwa shi ba yi saboda haka ya halitta mace ta ce a bata takarda ta je ta yi aurenta inda za ta samu karuwa ita ma haihuwar ta aka ita ma tana so ta haihuwa malahi wani na'am na shi kuma wanga yawun da yake yana yawun da amma kuma iyalin shi suna nan nishar na'am to saboda eh, saboda yanayin garin na yawun da kawai mutane da kawai mata haka suna yawo a tsara na ɗaya rufin arwanda saboda shi yana sha'awa kayan shi masallacin a raunar shi ta kare saboda matan tsa- tsara suke zo su wani ya ce ina neman shawara ya za a yi ya bar kallon su mana na
ya ce shi mutum ne ya wanda yake kamaru nan matan shi na nan Nijar to shi kuma mutum ne mai sha'awa mahita shine ka kai matan ka can mana ya ce din ya arwalla ka yin shiga masallaci saboda mata can na hita tsirara ka hanyar ta duk jikin shi ya baci ba komai bane saboda matan ka ba su kusa da kai kamata ya ka ɗauko matanka duka ko ka ɗauko guda ka aje kusa da kai mahita ta farko kenan in yana yiwa in wannan ta shekara kuma ka dawo ka aje ta ka ɗauki wannan saboda kai masa adalci in ko ba yiwa to Allah ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absari ka ce ma mu'mine su bar kallon mata saboda ka kullun cikin yawon da kai ta doki kanka mahita kenan ba haka baya abun bai yi na'am shikenan na sai wanda ya ki tambaya rago ne aka sau na layya amma an sau ragon na layya yana da tsagaggen kunni ko ya halitta a yi lairi idan rago yana da tsakakken kunne tsagawa ne aka yi ana laye da shi amma in an kire ne an cire rarbin kunnen ko an ebi wani abu cikin shi to shi ne ba a yi amma in tsaga ce ga taron kunnen na na amma an tsaga to ana yi laye da shi shi ke ko?
yawan sai wanga yake tambaya wallahi yan mutum ya yi da rago guda kenan naman bai ba kowa ba ne na fahimce naman bai ba kowa ba sai can ko ta ya mutum ne ya yi layya bai yi kyauta ba bai yi sadaka ba bai ba kowa ba ya yi shi ka ɗaka ɗakan ɗaka tankaɗin bakin gado to wani mai na shi kan ya ce ya kayan shi wai laye ta yi ko ba ta yi laye shi ta yi tana yi wa rabon shi da namun tumba a gare a ji abin shi ya canye amma da yansan samu ne ana so a yi a raba kashi uku kashi guda a yi sadaka guda a yi kyauta guda kuma a yi shi in haka bata samu ba shi kenan Allah ya kiyaye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka raba mu da hitina da tashin hankali Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu ci maka mai albarka marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama wannan jarabawa da kai mana ta sikakkabura da ruwa ya Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah Allah mun san saboda laifukan mu ne ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah Allah mun tuba daga zurfan mu ya Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka raba mu da ire-iren waɗannan manyan jarrabubu ya Allah waɗannan jarrabubi manya-manya Allah ka raba mu da irin su ya Allah Allah ka raba mu da irin su ya Allah Allah ka tsare mana kasan mu ya Allah ka ba ta kwanciya hankali ya Allah ka kara mu shugabannin mu tsoron ka ya Allah da yin adalci da san talakawan su ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare su ya Allah daga halalan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka ba su damar tsaron kasar nan tamu ya Allah a kowane bangare na kasar mu ya Allah Allah ka ji addu'a mu ya Allah yan kasuwan mu matsalolin da suke wama da su ya Allah ka kawo musu karshen su ya Allah ya Allah yan kasuwa matsalolin da suke tunkara ya Allah ka raba su da su ya Allah Allah ka dauke musu su ya Allah Allah wanda baya da abin yi ka bashi mai albarka Allah wanda baya da kasuwa ka bashi kasuwa wanda baya da aiki Allah ka bashi aiki mai albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su aiki da ilimi masu amfani wanda za su kawo makasan mu da addinin mu ci gaba ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين